tsakanin mutum da mutum ko mutum da mutane cinikayya ayyuka na ƙwadago aikin jinga kenan ijara basussuka da sauran abubuwa makamanta waɗannan ya ambata babubuka ashirin da uku a nan da babu makawa gudanar mu'amala musamman ta dukiya a bisa tsarin shari'a to ɗaya ne daga taraku da suke tabbatar da sahihancin riƙon addini na ainihin musulmi idan ya zama za a gudanar da ibadodi na sha'air sallah azumi zikiri addu'a da sauran abubuwa na farilla da na nafila amma janibi na mu'amala musamman ta dukiya ya zama sun tafi sasakai babu kulawa da za a samu babban gibi istiqama akan shari'a shine tabbata akan riko da karantarwar shari'a din a ta kowane gefe aqida ibada mu'amala abin da ya shafi halaye da ɗabi'u bari ɗan karɓi kaɗan gashi kawai gashi wannan zamanin da muke raye cikinsa zaman da muke raye cikinsa an samu wannan tawaya saboda illoli da yawa illa ta farko ita ce raunin fahimtar addini shi kansa mutane da yawa musulmi da yawa saboda dalilai da dama masu fahimci wato alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin aƙidar musulmi da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa ba abubuwa ne waɗanda suke sarkafe da juna idan aka baiwa wani abu kula a ciki amma aka ainihin sako-sako ko sakaci da wani gefen to zai taɓa sauran gefen ma idan halaye sun yi rauni ba suka zama irin na musulunci ba to dole su taɓa mu'amala ko ba haka ba idan mutum bai da amana ai hali ne ko bai da adalci bai da kaza bai da kaza dole zai wannan zai taɓa mu'amalarsa ta dukiya da sauransu ba za ka same shi da adalci ba ba za ka same shi da amana ba za ka same shi da jin kai da sauransu ba sai zama mu'amalolinsa sun taɓo idan halayensa da mu'amalarsa sun taɓo zai taɓa ainihin ibadar tasa ita kanta sai zama yawan son rai da abubuwa na zalunci da abubuwa za su auku da yawa a kansa sun raunana zuciyarsa cin haram da abubuwa sai ibada ta zama yana yin ta kawai rutiniyan yana yin ta haka ba fahimta ko kuma babu wani zauki wato zauki shine a ce ibadar ba wai iya gabai ba ta yi tasiri a zuciyar mutum ta yi tasiri a ruhinsa kuma tana kamar zama dogari akan rayuwarsa ta yau da kullum sai zama an rasa wani inna salata tanha anil fashai wal munkar sai zama kawai cika aiki ne kawai ana sharholi a ca kai lokacin sallah fa ya kamata a kashe kayan kiɗan nan a ji a yi sallah yawwa a ji a yi sallah liman kada ya tsawaita karatu yawwa yawwa a yi sauri a yi sallah akwai sauran shagali wannan kaga ba irin sallah da ake nema ba kenan ko yawwa saboda haka in wa'azi ne kai ka yi sauri a yi gama wa'azi akwai shagali akwai hidima ba irin wani ake nema ba ibada ta zama ba ta da ɗanɗano in zama ibada ta tafi sasakai to sai kuma ta taɓa tauhidi da aƙida ɗin sai muraƙaban mutum ta rabu da taƙawarsa abubuwa to saboda haka ya riƙe mu'amala a babi wato ya riƙe a karantarwar shari'a karantarwar addini a babi na mu'amala yana da muhimmanci ƙwarai da gaske bid'o'i da suka shahara a cikin al'ummar musulmi sun taimaka domin su abinda suka ɗori ko suka ɗora mutane a kansa shine ba da kulawa ta musamman dangane da bid'o'in da waɗanda suka zo da su idan kana da kyakkyawan ƙudiri da itikadi game da waliyan ɗariƙa in ɗariƙa kake bi ko kuma imaman shi'a in kai ɗan shi'a ne ko kaza ko kaza to in ka gaskata wa'annan yawa ka girmama wa'annan yau sun zama wato da muhimmanci a gurinka da abubuwan da suka zo to shikenan kama addininka ya kammala kenan zamantowarka mai amana mai tsoron Allah mai kula da addini sosai yawa mai riko da shari'a istiqama da shari'a ta nufi wannan ba wani abu ne saga an fi damuwa da wato waɗannan taqos abinda ake cewa wasu tsiraru ko fitattun abubuwa da suka ayyana in ka duba da kyau haka za a gani ba a dawowa a nuna mutane fa cewa lalle riko da shari'a tsare haƙoƙin Allah da na bayan Allah shine dalili ko sababi na farko na tsira daga ana maganar waɗansu nawafilul khair waɗansu ayyukan falala ana kamba masu ana kamba ma alakar ka da waɗansu bayan Allah cewa in dai har ka samu lamun cewar su to shikenan kawai ka ka tsira sauran da abubuwan da zaka yi wannan ba to irin wannan abubuwan duk wanda ke da irin wannan tunani ba zai matsawa kansa a wajen sauke haƙoƙin Allah ba ma subhanahu wataala balle na bayin Allah to irin wannan abubuwan na jahiltar sirrin shari'a da manufofinta da kuma rauni na ainihin aƙida rauni na tamassuki da sunna abubuwa da sai suka mayar da babin mu'amala mara muhimmanci a wurin musulmi da yawa sai zama son zuciya ya yi yawa amma in ka duba haƙiƙanin karantarwa addinin yadda manzo Allah ya gudanar da ita sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai da musulman farko suka gudanar sun fi ba da kulawa sosai wajen ɗabbaka hukunce-hukunce na mu'amala kowace iri a bisa doron shari'a fiye da akasarin nawafilul khair da ake saboda sun san nawafilul khairi ƙari ne na alkhairi amma waɗannan wajibai ne na haƙƙin Allah ko haƙƙin bayan Allah ba yadda za ka tozarta wajibi sannan ka yi tsammani nafila za ta tsayar da kai wannan wannan shi ne haƙiƙanin abin da wato muhaƙiƙan malamai suka suke gargaɗi a kansa shau abdulkadir aljilani rahimahullah wanda suke danganta masa muyagun maganganu wanda shi mabarranci ne a barinsu ya samu babban yabo a wurin manyan malaman sunna irin su ibnu taymiya rahimahullah ibn al-qayyim ibn kasir wasu manyan malamai sosai sun yabe shi sosai kafin su ma da yawa yana faɗa cewa kun ma'al haqqi bila khalqi wa kun ma'al khalqi bila nafsi kun kasance ma'al haqqi tare da Allah madaukakin sarki bila khalqin ba tare da ainihin saka yardan mutane a ciki ba ko neman yardan mutane a ciki ba ma'ana duk abin da ya shafi neman yarda Allah ko ba da haƙƙin Allah to ka mai da hankali kai ƙoƙarin sauke shi kada ka saurari wani in na yi kaza ne ba zai yarda da ni ba ko zai fusata da ni ko kaza ko kaza in ina yin kaza ba zan samu tagomashi a wurin mutane ba kuma ka san wannan haƙƙin Allah ne a'a ka zamanto tun da Allah Allah ne ubangijin gaskiya yake son wannan to ka tafi akan wannan ka rabu da mutane Allah zai ma maganin su fasa ya kafi ka humullah yawa to shine kun ma'al haqqi bila khalqi kasance tare da ubangiji gaskiya tare da ba tare da waiwayawa zuwa ga talikai ba wa kun ma'al khalqi bila nafsin talikai kuma su ne mutane ka kasance tare da su wajen ba su haƙƙi da ne mu'amala da adalci bila nafsin ba tare da san kanka ba kar ranka ya ce maka kai wani abu ka cutar da talikai mutane ka tauye su wai kai ka gamsar da ranka karka yadda da wannan yadda ba za ka yadda mutane su tabar da kai a wurin barin haƙƙin Allah ba to ba za ka yadda ba kuma sa ranka kuma ya sa ka tabar da haƙƙin bayan Allah ba ka gabatar da haƙƙin Allah akan haƙƙin mutane ka gabatar da haƙƙin mutane kuma a haƙƙin kanka ko sa ranka ya ce wannan shine magana ce mai muhimmanci sosai a littafinsa al-fathur rabbani wal faidur rahmani ya faɗi wannan wani littafi da ya yi shi duka babubukan wa'azi ne Allah ji kansa ala kulli halin wannan abu ne da muke ta kuka da shi rashin gaskiya a cikin mu'amala kowace a zaman auratayya a kasuwanci amma wannan babi ne na mu'amala ta ɓangaren kasuwanci to zai faɗi abubuwa kamar goma sha ko ashirin da uku kamar yadda ya faɗa Allah datar da mu Allah ba mu kyakkyawar fahimta albabul awwal fil buyu babi na farko da zai magana akan cinikayya albayo jam'i ne na bai bai'un ciniki guda ɗaya albayo cinikayya da yawa ba sai an yi ta wa fihi masail cikin wannan akwai mas'aloli da yawa almas'alatu alula mas'ala ta farko ta'riful bai'i wa hukmuhu fasarar bai idan aka ce bai'un ciniki menene ma'anar ciniki sannan menene kuma hukuncinsa a shar'ance wajibi ne a'a ja'izi ne musahabi ne haramun ne makaruhi ne za mu ji tunda kowane abu da ake gudanarwa a ban ƙasa ba zai wuce ɗaya daga wa'ina ahkamul hamsa ɗin ba ko ko ya zama wajibi ko ya zama haram ko ya zama ja'izi halal kenan ko halal alhalal almubah aljaiz as-sa'id duka wannan abu ɗaya guda ɗaya ana ta'biri da shi akan halal ko ya zama ainihin mandubi shine mustahabbi eh mustahabbi ko kuma ya zama haramun ko makaruhi to ɗayan wannan dai dole zai zama haka awalan ta'rifuhu da farko fassararsa ma'anar bai albai'u fil lugha akhdhu shay'in wa yada'u shay'in bai'u a lugar larabci harshen larabci idan ka ce albai'u abinda kalma take nufi kadai shine akhdhu shay'in yawa karbar wani abu wa yada'u shay'in da bada wani abu karbar wani abu da kuma bada wani abu karbar wani abu da bada wani abu kama a ce annikah me ma'anar nikah a luka a ce idkhalu shay'i fi shay a shigar da wani abu cikin wani abu kawai shikenan shine nikah amma a shar'ance sai a ce abdun kaza kaza kaza kaza kaza wa fi shar'i a shar'ance kuma ma'anar bai'u mubadalatu malin bi malin walau fi zimma a shar'ance ma'anar bai'u shine musayar dukiya da wata dukiya walau fi zimma ko da ba nan take ɗaya gefen za a ba da dukiyar ba ko da a wuya ne kaga misali kuɗi a hannu kaya ma a hannu kaga ai mu ba da shay'in ne bi shay'in ko malin bi malin ne yawa ka ba da kuɗinka ya baka kayan kuɗi kowanne dukiya ne yawa amma wani lokaci za ka tarar kuɗin sayan bashi ne kayan ne za a karɓa ka gani ko kuma a'a za a ba da kuɗin saye amma kayan babu shi kamar salami ko to kaga sai ya zama wato mubadalatu malin ne bi shay'in fi zimma ko ba haka ba in ka sayi kayan mutum baka biya shi ba amma kun yi ciniki bashi kenan ko yawa zuwa ƙarshen wata zaka biya shi kaga ya baka mahal ɗinsa amma kai kuma ainihin mahal ɗinsa ai bai zo ba amma dai yana zimmar ka yana wuyanka to shine makasudi yawa wanda shari'a ta yarda a yi cinikin bashi yawa ko ka bada kuɗinka a kawo maka kaya misali ta surar salami ko salafi amma fa'atil mubahatin alal ta'abi ko kuma wato a ce za a biya da wani amfani halattacce yawa na har abada wani abu da shari'a ta halatta a yi amfani da shi abadan sai a ce to shi ne biya misali ka manfa'a ce ko zai yi ya zama haka ko ba haka ba kaga ba kuɗi bane ba kaya za a bayar ba amma dai manfa'a ce da take ta halatta yawa yawa gairu riban wa qardin amma wanda ba riba ba ko ba kuma rance ba yawa dan shi rance qard shine a baka kaya ka dawo da kaya yawa a baka kaya ka dawo da kaya yawa ko kuma a baka kuɗi ka dawo da kuɗi kaga wannan ba cikin gini ne qard sunansa yawa duk abin da za a baka ko kaya ka dawo da kaya kuɗi ka dawo da kuɗi amma wannan ka ba da kuɗi a baka kaya yawa yawa to wannan ko a baka wani kayan yawa ka ba da wani madadinsa a yi tamkar musaya sura ciniki ba sura rance ba shi rance an rance ne abin da aka baka shi za ka dawo da shi mislan da muslim yawa to saniyan hukumuhu hukumcin ciniki albai'u ja'izun ciniki ya halatta ciniki halattacce ne yawa shi ya dauki hukunci na jawaz halacci ne yawa saboda haka albai'u ciniki jaizun halal ne asalinsa wa bi qaulihi ta'ala da mafadin Allah ta'ala wa halallahu albai'a Allah ya halatta ciniki saboda haka mutum ya kasuwanci ya ciniki asalinsa halal ne sai dai wasu abubuwa ramkani wasu abubuwa suna iya rabasa sai ya wayi gari yanzu ba halal din bane kadai mustahabbanci ya shiga ko ma a ce wajabci yawa ko kuma a ce haramci ya shiga saboda dalilin ko karhanci wannan kuma sai saboda damfara da wani abu amma asalinsa dai gudanar da ciniki ai saye da sayarwa yawa to wannan babu komai halal ne yawa walima rawa ibn umar radiyallahu anhu kuma har ila yau saboda abinda ibn umar ya rawaito Allah ya su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya ce idza tabaya ar-rajulani wa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an wato idan mutane biyu sun gudanar da ciniki wane ya ce ya sayi kayan wane shi wane kuma ya ce ya sayar masa duk da an yi wannan an tantance kaya an tantance kuɗi to kullu wahid minhum ma bil khiyari to kowane ɗaya cikin su yana da zaɓi nazartar da cinikin ko fasawa malam ya tafarraka matuƙar dai ba su rabu ba wa kana jami'an kuma san zamanto a haɗu a guri guda wannan taukidi ne na malam tafarraka dai yawa ma'ana in muna zaune a majalisin da muke zaune da muka gudanar da ciniki na ga kayanka na ce ina so sai muka kulla ciniki har muka amincewa juna ka sayar min kuma na ce na saya lallama ko mun ciyar da waɗansu ma to amma kuma dai ba mu tashi daga gurin ba lokacin tashi mu kowa ya tafi inda za shi bai yi ba muna nan to duk jimawa ɗayanmu kowaye a cikinmu yana da damar ya ce wane fa na yi wani tunani ko wani abu ya zo mu cewa cinikin nan na fasa shi na sayi kayanka ka sayi min amma dai kuma yanzu na fasa ko da dalili ko ba dalili duka wannan ja'izi ne shari'a ta ba da wannan damar kowannensu da mai saye da mai sayarwa kowannensu ta ɓangaren sai ce ya janye to ɗan uwansa sai ya haƙuri babu magana cutarwa a ciki wannan shi ne amma idan aka riga aka rabu ko wani ɗaya a ciki ya tashi ya tafi lokacin tashinsa ya yi ya tashi ya tafi shi kenan wannan zaɓin na kiyarul majlis wannan ya wuce babu shi sai dai in dama an ƙulla cinikin ne abin a ciniki irin da ake kira bai'ul khiyar cinikin ba da zaɓi wanda wannan ko an rabu zaɓin yana na har sai lokacin da aka yarjejeniya ɗin ya wuce idan aka ce misali a je a gwada kayan ko a duba ko a yi shawara zuwa kwana biyu ko uku ko awa kaza misali da ko an rabu ma dai tunda lokacin bai yi ba ana da wannan zaɓi kuma wanda aka ba shi khiyarin in ya dawo kafin ƙarewar wannan mudda ya ce ya fasa ko saboda wani dalili kuma bai faɗi dalili ba ya ce shi ya fasa yana da dama kamar yadda mai khiyarin majalis yake da shi akwai khiyari na gano aibi shi kuma daban ne ko ciniki ba na khiyari ba ne idan har akwai aibi fitaccen aibi musamman ma aibin da za a yi zaton mai kaya ya sani ya ɓoye to wannan kuma shi akwai khiyari a kansa wajen dawowa da shi wannan daban ne yawa amma dai wannan khiyarin da an gina ciniki a kansa wannan sai mudda ta ƙare amma in har mudda ta ƙare ba ta da wani wata larura ba mutum bai dawo ya ce ya fasa ɗin ba to bai da damar kuma wato ya ce ya fasa daga baya ba ya damar ya fasa kamar yadda dai in an tashi kiyarin majalisi ya ƙare to kamar haka in muddar kiyari ta ƙare shi ma kiyarin ya ƙare to amma wato akwai abin da ake kira iƙala neman afuwar ciniki wannan ko ba dole ba ne mutum ya dawo ya ce ciniki kam na tabbatar ya auku amma dai saboda matsala da ta taso mu da Allah ka yi haƙuri cinikin da muka yi ka riƙe kayanka kuɗin ya yi nauyi ko kuma kuɗin nake da shi wani wata buƙata ta kama yanzu ba za a yi ba zai min daɗi ba a ce na yi kashe kuɗin a wani abu daban ka yi haƙuri ko kuma ya sai da kayan ya ce da Allah ka yi haƙuri dama kaya ina da buƙatarsa darura ce ta sa na saka shi a kasuwa har na sayar amma yanzu Allah ya kawo min halli saboda haka abin da ka yi haƙuri kaga wannan duka wani alfarma ce ake nema musahabi ne mutum ya amsa to in mutum ya amsa ya taimaka dan uwansa akwai hadisi ke cewa in kai wa dan uwanka irin wani kai ma ranar tashin kiyama Allah zai maka afuwa amma dai ba dole bane to to wayannan hukunce hukuncen duka suna nan to amma a game da wannan kiyarul majlis mazhabin malikiya da waɗansu da dama cikin fuqaha sun yi tawile tawile da yawa ba su ake da shi ba amma kuma babu wani dalili mai ƙarfi da suka dogara da shi face dai kawai fahimta da suka yi ainihin kaman a juye yana cikin irin abin da ibnul qayyim yake faɗa a cikin ilamul muwaqqi'in cewa ire-iren waɗannan hadisai a babubuka daban-daban an samu hadisi kusan 36 masu inganci daga hadisin ingantacce amma kuma sai kaga wasu daga cikin fuqaha su masa wasu irin fahimta ba su yi aiki da shi ba tare da cewa kuma ingantacce ne su faɗi uzurori irin nasu da fahimta irin tasu Allah shi yafi sanin niyyar kowa ko ba haka ba wanda kai maji tahidi ne shi kuma ba dan san rai ba ya fahimci wani abu daban kuskure ya zama Allah zai yafe masa kuskurensa amma ga wanda kuma ya fahimci abin ba zai kafa hujja da shi ya ci gaba da ainihin saba ma wannan nassin ba to kiyarul majlis yana cikin irin waɗannan masail din a maza malikiya sun ce in dai ka saya ya ce ya sayar maka kuka amince wa juna ba zancen wani kuma ya ce wai ya fasa a ciki amma hadisin sarata yana nan ainihin bukari da musu sun rawaito shi ba gashi kwarai kuwa har ma malamai har ma an rawaito hadisi cewa kuma wai dan gudun kada a fasa din bai halatta ka tashi ba lokacin tashin ka bai yi ba warai da gaske dama kayan naka ya dade ya samu gosudu ya samu nauyi saboda haka ka samu Allah ya raba ka da shi to ba ku rabu tukuna sai dai ka rike addu'a kurin Allah ya sa bai bai tana ya fasa ba amma dan wannan kaɗan yi harkar to ‘yan uwa misali sai an jiman ku kuma kai nufinka kawai cewa kar ya samu damar cewa ya fasa to shi ma ba a so ba a so amma in an rabin dai an tafi shi kenan yawa amma dai kai din gara ka daure yawa kai ta addu'a Allah sa kar ya fasa kaga an rabin ka ne cinikin ba zai fasa din ba har sai ma a zo wane yawa zo mana alhamdulillah yawa kaga an zo an kira shi ma yawa wani zaka da shi kenan to Allah kiyaye kaga shi kai kuma da biyu yawa ba wa Allah kiyaye bane kawai yawa kai dai ka samu ya tafi cinikin ka ya fada to Allah samu dace Fatima al-Muslimun ala jawaz al-bay' fi al-jumla musulmai sun yi ijma'i akan halaccin ciniki a dunkule yawa aka zo bayani dalla-dalla wanda irin ciniki wato nan ne ake samu yawa wani ya ce ciniki iri kaza halal ne iri kaza haram ne iri kaza makaruhi ne amma dai saye da sayarwa wannan halal ne yawa illa an takuna tijaratan an taradi minkum yawa wala takulu amwalakum bainakum bil batil ko kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta mona hanya sata kwace zamba duk wani abu zai cutata da su wani abu na ƙarya kada ku yi amma illa an ta kuna tijaratu an tara da mai sai da in kasuwanci ne wanda aka samu yarjejeniya komai a bayyane yawa wannan kan ya halatta yawa to kaga da shi da wa halalla wal bai'a ya kamata a kawo ayar ma'anan din ma ko da ke takaitawa ake yi eh wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi buƙatar mutane tana kira zuwa ga samun wannan mu'amala ta ciniki li'anna al-insana yahtaju ila ma fi yadi ghayri domin mutum yana buƙatuwa zuwa ga abin da ke hannun waninsa ko ba haka ba mutum yana da buƙatar abin da ke hannun waninsa yana da kuɗi kuma yana jin yunwa yana buƙatar abinci kaga wanda ke da abinci shi kuma zai sayar kaga ya ɗau kuɗinsa ya je ya baiwa mai kuɗin mai kuɗin mai abincin ya bashi abincinsa yana da buƙatar wani idan ka ce ya je ya nemo kayan abinci ya zo ya dafa kaga kayan abincin ma sai ya sai ko kuma koda yana da shi ma la'alla bai da lokaci kuma bai iya ba kuma ba a gurin da ya kamata da duk wannan abubuwa sai ya zama yana buƙata amma to in ba za ba zai samu inda zai saya ba ya zai yana son ya sa riga in ba zai samu ya sayar masa ba sai dai in shi zai saƙa wa kansa aka ba zai yiwu ba saboda haka ko a ce yana buƙatar yayyankan suna ko tsayya amma sai dai ya kiwata dabbarsa shi kuma a birni yake misali ba zai babu inda za a yi kiwata dabba a gidansa kaga wani akwai kunci ko saboda haka ya ɗau kuɗin sa je a wurin wanda ke ya saya a wurin wanda ke da damar yin kiwo kaga komai a yi daidai to haka rayuwa take wata ta'allaqu bihi maslahatu kuma maslahar shi mutum ɗin za ta rayataya da abin da ke hannun wani ko ta wani gefe mai kaya yana buƙatar kuɗi mai kuɗi yana buƙatar kaya to kaga sai a cuɗi juna ya sa a yi musanya wa juna wala wasilata lahu ila alwusuli ilayhi kaga bai da hanya bai da tsani zuwa ga isa zuwa ga buƙatar tasa wata sai da samar da ita bi ɗariƙin sahihin ta ingantacciyar hanya ingantacciyar hanya akwai hanyoyi amma marasa inganci kamar ya je ya fi shi ƙarfi in ya fi shi ƙarfi ya kwace don haka za a yi kuma to za a yi yaƙi cikin kwana kaɗan a kowane gari don kuna ji kuna gani don mutum yana ji da ƙarfi ba zai zo ya dinga murƙushe ko yana kwace maka in ya fi ƙarfin kowane mutum ɗaya a ciki ai ba zai fi yawan ƙarci masu yawa ba sa gayyato masa karti da yawa su lallasa shi ta kare da yashi ma kawai yana abu kaga wannan rayuwa sai ta rubuce saboda haka sata kuma haramun abubuwa da yawa da za a iya samun dukiyar ta in ba cinikin bane duk ba ingantattu bane ko kuma in ma akwai ingantacce na ta da mashakka kama ce je ya roƙi mace ce ba ni da shi amma kuma ka taimaka ka bani to in ya baka ya ba wancan shi ma nasa sai ya kare kuma ba da kudin da zai samar da wani kaga dole sayan shi ne anin hanya guda ɗaya illa bil bai sai ta hanyar cinikin fakta da ta hikimatu jawaza saboda haka hikimar mai shari'a sai ta hukunta ko ta buƙaci al-iktida asalin sa ma'anar sa al-talab al-iktida ulani al-talab wa sai hikima ta sa akwai buƙatar halatta ciniki din kuma shuru'iyatu da shar'anta shar'anta shari'a ciniki lil wusul ila al-gard al-matlub domin a iya kaiwa zuwa ga bukata da ake nema bukatar da ake da ita al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu arkanul bai'i rukunan ciniki dama ya kamata a ce an kawo falalar wato shi kansa kasuwanci da falala falalar riko da gaskiya a cikin kasuwanci ko da dai littafin takaitacce ne saboda akwai buƙatar wannan mutane su san a kasuwanci da niyyar ibada fanni ne babba ko ba haka ba hadisi ya inganta cewa ɗan kasuwa mumini mai adalci da amana yana kaiwa darajar siddiƙai da shahidai yawa saboda aƙidarsa mai kyau ce ibadarsa tana da inganci farilla da nafila yana da ƙoƙari duk wani to a fagen mu'amala ta ciniki kuma yana da gaskiya da riƙon amana da ihsani ga mutane yana gina mutane yana taimakon masu rauni yana gwargwaron ƙarfin da yake da shi to wannan abin ne da Allah ta'ala ke so yana ɗaga darajar bayinsa sosai da sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a rahimallahu mar'an saman idza ba'a wai zashtara wai zaktada Allah ya ji kan mutumin da ke da kyan hali kyan mu'amala rangwame da sassauci yayin da zai sayar baya da matsawa sai an sai kayansa da tsananin tsada yana ɗan sassauci ta yanda wanda ya sai a gurin sai zai samu rangwame in mai sari ni ma zai ɗan samu riba shi haka idan zai saya yawa ba zai matsanta mai kaya ba sai ya kasa samun riba la'alla ma ya sayan masa shi yadda ya saro shi haka wani kamar ya kwace wani ma sai dai sai an gaji da jan igiyarsa kuma ana jin nauyinsa a dangwaren masa da abin a ce ya kawo wani ma sai an yi tsoka tukuna kaga irin wannan ba a so mutum da zai zama in za ka saya to ya zama kana tunan dan uwanka a yana ciniki ne yana kasuwanci ne shi ma dan ya samu wani abu idan ya zama irinka irinka kun matsa bai samu riba kuma ko riba yar kaɗan ya samu to ina zai rike kansa sai ya cinye jarin nasa wata ran sai ya wayi gari kasuwancin ma ya gagare shi to sai ya zama da saninka misali ka sayi abin da ainihin daraja ta yadda zai samu wani abu to in kana wannan wannan samahar da kai wata babbar sadaka ce za a rubuta maka ladan ka gani kai ma mai sayarwa dan sassauci da kai lada za a rubuta maka in sannan neman haƙƙi neman biya babu cin zarafi wanda zai biya nan take ya biya misali ba tare da an matsa masa ba wanda kuma bashi aka ba zai biya to shi ma a yi masa haƙuri zuwa ya samu damar biyan bashi duk da wannan bai hana neman haƙƙi ɗin ga wanda ya ƙoro ba har ko da ma za a kai ga kotu don wannan kuma babinsa daban eh ko ba haka ba to mu'amala ta kasuwanci idan ya zama akwai gaskiya akwai amana to babbar daraja ce Allah ya datar da mu almasatu saniya masala ta biyu arkanul bai rukunan ciniki arkanu salasa rukunan ciniki uku ne rukunai su ne farillai ginshiƙai kenan akidun mai kullawa mai kullawa mai kullawa shine mai saye da mai sayarwa ko ba haka ba kamar mahalli ne na aure ai a cikin rukunan aure akwai mahal ko yawa shi mahallin shine miji da zai aure da matar da za a aura ko ba haka ba yawa kaga rukuni ne guda sai ga auren sadakin da za a yi sannan shaidu da za a abin kaga wannan wa maqudun alai da abin da za a kullace cikin akansa shine kaya wasiqatun da kuma lafazi furuci da za a yi abin za a faɗa na saya na sayar fal'akidu ya shi madul baya wal mashtari mai kullawa ko masu kullawa to ya haɗa da mai sayarwa da mai sayi wal ma'qudu alaihi almabi yawa abinda za a kulla ciniki a kansa shine almabi abin sayarwa shi ake kira as-sil'a as-sil'a kadara kenan ko abin za a sayar wasiqatuhi al-ijab wal qabul siga kuma furuci ko lafazi siga shine furuci da za a yi lafazi na yarjejeniya hiya al-ijab shine tabbatarwa wal qabul da kuma karba eh a aure idan aka ce ijabin sa shine na auren masa na bashi aure qabul kuma na karba ko na karba masa ko to shi kuma a ciniki kuma eh na saya shi kuma yace na sayar ko na sai maka ce na saya yawwa wal ijabu al-lafzu sadir min al-bai in baka san ijabi ba lafazin da zai bullo daga bangaren mai sayarwa asadir yani al-kharij kalmar da za ta fito daga mai sayarwa kan ya kula bi kuma ya ce na sayar wal qabul karba kuma al-lafzu sadiru min al-lafzu sadiru min al-mushtari wato lafazin da zai bullo daga mai sayi ka an ya kula kamar ya ce ishtaraitu na saya irin wannan abubuwan da ba ibada bane ba wani lafazi guda ne za a ce ba sai shi yawa kullu ma yadullu ala rida duk abin da ke nuna yarda ko a auren aurarwar ko misali a ciniki in an faɗi abin da kowa zai fahimci cewa wato aurarwa ake nufi ko sayarwa ya wadatar duk da an fifita kalmomin da suke sarihai ne misali a aure ya ce zawwajtu ko an kahatu ya fi kowanne amma idan ya ce misali mallaktuka ha ai ya zo a hadisi ma ko mallaktuka ha imam aka min alquran yawa yace qarrantu na hada hada ku aure shi ma kiran eh ana kiran aure da kirani amma ba kowane zai fahimci haka ba ko ba haka ba yawa adaitu yawa duk ana yawa tubirin wani amma dai a ce zawwatu an katu shine amma duk abin da aka faɗa wani ba zai zo ya gaya maka cewa a tunda ba lafazin an katu ko zawwatu ne ba auren ma bai yi ba ai al'umuri maqasidiha kuma ba lafazozi ne ba kabbara harama ta sallah bane balle a ce ai shari'a ta nasanta sai wannan ko sallama sallah yawa yawa ita ma kaga dole ka ce assalamu alaikum wata kalma ba za ta canja ba eh a babi na mu'amala galibi ana so ne a furta abin da zai nuna an yarda yawa saboda kai an kace yawa na sayar maka yawa ko na fansar maka ko na bar maka akan kaza eh na bar maka akan kaza ba na bar maka kawai ba yawa to na bar maka akan kaza na sayar maka dai ake nufi to yayi yawa وهذه هي الصيغة القولية وانا اتتي صيغة فرشي نا فرتاوة أبدا لا أفدا أما صيغة الفعلية فهي المعاطات أما صيغة تأيكتي اتتي ميقا وجونا da an yadda da gudanar da ciniki irin na mu'ata miƙa wa juna ko ka miƙa masa kuɗinka shi kuma ya ɗauko kayan ya baka yawwa akwai abubuwan da cinikin mu'ata ke yi wa ko ba haka ba amma akwai abubuwan da ciniki na mu'adaci ba yiwuwa ko yawa yanzu a iya cinikin fili da mu'adaci ko gida kaga ba zai yiwu ba ko dabba ka je kawai da kuɗi a hannunka misali ka zaro kuɗi a jihunka damin kuɗi misali rago za ka saya na layya sai ka miƙa masa shi kuma sai miƙo maka rago kaga ba a yin haka amma ƙananan abubuwa yawa biredi za ka saya ko wani abu ko misali mai tunda an san in ka ba da kaza ya gani dubu biyu ne ya san nawa zai danna maka ko ba kai magana ba zai ya sai ya danna maka ko kuma ya ɗauko ya baka ko an yi kashin nama ko tumatiri dubu dubu ko kaza kaza ka baya sai ya kunsa maka na ka san dama haka yake ba ya buƙatar wani sai an yi wani tayi a ja igiya da sauransu to irin wannan ƙananan abubuwan su ake yin ciniki na ma'ada wahiyar aksuwar ɗaɗa shi ne a karɓa a baya ka an yi fa'al mushtari sama na sil'a ilal ba'i kamar mai saye ya miƙa kuɗin kadara zuwa ga mai sayarwa fayo ɗaya iya ha biduni ƙaulin shi kuma zai ba shi kayan ba tare da magana ba kamar kura ne ‘yan ƙwaya ma ko ‘yan taba suna irin wannan cinikin ku su abin ma wani lokaci kawai kamar bankar juna suke yi kawai kowa ya san sai mika masa wani ma in ba hattara ne ba bai ma san an kulla cinikin ba saboda duka munafunci to wannan shi babin sa daban ko almasatu salisa mas'ala ta uku al-ishhadu alal bayt to a ciniki akwai abin da ake kira ishhad shaidarwa akwai cinikayya da ke buƙatar a shaidar amma ba kuma yawa a shaida ko a yi rubutu ita shaida dai tana da surori da yawa wata shaidar rubutu ne a rubuta receipt haka bayani ga abin da ya faru ga abin da kwanan wata a sa hannu da sauransu wannan ma shaida ce da alƙali zai iya dogara a kanta wajen hukunci idan ya tantance cewa wannan rubutu ya tabbata daga mai daga mu'amala babu wani abu na kofanto a ciki yawa amma asalin shaidarwa shine a shaidar da mutum biyu yawa adilai akan abin da aka yi na ciniki amma shaida ɗaya aka samu yana yin amfani a babi na ciniki abin da ya shafi dukiya ko ba a samu na biyu ba mai ƙara idan ya yi rantsuwa sai a saurare shi to saboda haka al-ishhadu alal bai'i mustahabbun wa laysa biwajibin shaidarwa idan an kulla ciniki musahabi ne amma ba wajibi ba da kaulihi ta'ala domin faɗin Allah ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tu aya kusan ƙarshen bakara yace kuma ku shaidar idan kun gudanar da ciniki cinikai ciniki irin na gida gona abun manyan abubuwa dai in aka yi to a rubuta a shaidar in da yana da muhimmanci sosai to a wannan zamanin muhimmancinsa ya karu ko saboda karancin tsoron Allah na mutane karancin tsoron Allah da inkarin abin da yake na gaskiya an san ya auku in har an san ya za a iya inkarin kuma a yi nasara saboda babu shaidu sai ga mutane sun ke ƙasa kawai sun tsaurara zukatansu da idanunsu sun musa gaskiya saboda haka shaidarwar tana da muhimmanci musamman a yanzu fa amara Allah ta'ala bil ishhadi inda al-bay sai Allah ta'ala ya umarni da a shaidar yayin gudanar da ciniki gaira anna hadha al-amra lil istihbab sai dai wannan umarni na musahabbanci ne akwai malamai abin da suke dubawa qara'i waɗansu alamomi muhimmai asalin malamai a usul suna cewa yawa al'amru ya'ti al'amru fil kitabi was sunna ya'ti lil wujub illa an tadulla alqarina aw al'adilla ala khilafi zalika wato in umarni ya zo ku yi kaza ku yi kaza to asalin sawajibi ne umarnin Allah da manzansa su an kafa shaidu ba ko mu'amalar ciniki ya baka bashin kuɗinsa ko ya sayar maka da kayansa bashi amma bai matsa maka cewa sai an samo shaidu ba saboda ya yarda da kai aka ga wanda zai maka haka ya yarda da kai wanda zai ɗau ruwan kuɗinsa ya baka ko ya ɗauki dukiyarsa ya baka akan za ka dawo masa da ita a wani lokaci ai ka ga wannan duka yana faruwa ne saboda yadda ko ba ka so ce idan sashin ku ya amince wa sashi wali yu'addi da zai tumina amanata to wanda aka amince masa to ya mayar da amanarsa ya mayar da amanarsa muna nufi tunda na yadda da ka yadda da ni ka yadda da ni ka bani bashin kala alaba wanda ya sani daga ni sai sai Allah sanda aka aka da Allah ma ni ban faɗa wa kowa ba kuma an na faɗa wani ma dai sai bayan da muka gudanar da wannan na faɗa masa a lokaci to to kai misali in ji tsoron Allah yanda ka yadda da ni baka ɗauka zan cuce ka ba to in duba girman Allah in biya ka ba tare da wani ma ya ji ba to haka in kayan aka sai maka ba a yi shaida ba kar ka yi amfani da wannan cewa yanzu in na yi inkari ma fa ba yadda iya da ni saboda ba shaida ai babu mutunci a kan babu kuma tsoron Allah babu kyautatawa fadalla ala anna al-amra inna ma huwa amru irshadi wannan sai nuna cewa umarnin da aka yi anan umarni ne wato na shiryarwa zuwa ga abin da yafi dacewa abin da yafi kyau yafi dacewa eh للتوسيق domin ƙarfafa haƙƙi wal maslahati da maslaha wa an umara ta min khuzaima daga umara dan khuzaima anna amahu haddathahu yace baffansa eh ya bashi labari wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi baffan nasa yana cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wassalam bita'a farasan farasan min arabi cewa wata rana manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya sayi doki a wurin wani balarabin ƙauye wasta taba'ahu li yaqbida samana farasihi manzo Allah sama ya nemi wannan ba ƙauyen ya biyo manzo Allah sama su taho ya zo gida dan ya karbi kuɗin dokinsa fa asara annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da sauri wa abdal arabi shi kuma balarabin ƙauyen sai yana ba wada fiƙar rijalu ya ta'arraduna lil arabi to amma manzo Allah bai karbi dokin sa ba fa ya bashi da dokin sa cewa ya zo da shi yawa in ya kawo shi sai a bashi kudin sa sai ya bada doki ka gani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida da sauri shi kuma balarban kauye yana tahowa a hankali akan hanya to wada fiƙar rijalu sai mutane suka kama eh tafiqa shar'a wa bada'a sai mutane suka fara eh ya ta'arradu na arabi suna tare wannan balaraben ƙauye fa yasumunahu bil faras suna taya masa doki a doki suna taya doki a ce za mu sayi wannan doki ko kuma na sayi doki nan naka ko hum la yashuruna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'u kuma su sani ba cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan doki kaga shi kuma da yake mutane ne masu gaskiya ko da bakan mutanen ƙauye ne su a lokacin rashin gaskiya bai yawa ba mutanen har ma za ka tarar ko kafin musulunci ya bayyana a irin wa'annan abubuwan a wani gefe za su yi su jahiliyar su amma galibi ƙarya ko zamba irin wannan musamman ba sa yadda ma su yi ko mutum a samu labari ya irin wannan ƙaryar ko zambar ƙarshenta ma mawaƙa su je su yi baitoci a fansa baitocin a abin nan cikin al'umma a ci masa mutunci to ba sa san wannan suna gudun wannan ba ruwansu da irin wannan shi yasa za ka tarar da su ba sa galibin su ba su da rowa saboda marowaci su a gurin su mugun mutum ne kana da dukiya kana ta buya ba sa son wannan saboda haka duk wanda ke da wadata galibin su ba ya ɓoye kansa ya bayyana kansa yake yi saboda yana kira ne a zo ya taimaka shi yasa suke ma galibi idan mutum ya yi wadata Allah ya ba shi wadata to sai ya gina gida akan jigama kuma wurin duwatsu ne ma a samu tsauni wuri wanda ke ba da tudu sosai sai ya gina gidansa da yake babu lantarki a lokacin sai a dinga hura wuta cikin dare kuma kasudinta wa duk mai tafiya daga nesa wanda dare ya masa a wani wuri bai samu to ana gaya masa akwai gida nan na masu wadata ya zo zai samu masauki gurin kwanansa da dabbarsa da abincin da abincin dabbarsa duka haka suke rayuwarsu duk da cewa ba addini kuma galibi da yake babu addinin dan gwaninta da sauran suke to amma duk da wannan wasu kuma kawai a ɗabi'arsu kawai san da kyautatawa haka suke galibin su don aka samu mutum yana da dukiya yana kankamo in mawaƙa suka same shi fa haka baitoci amma yanzu ka inda akwai mawaƙan ma ai sun gaji da tsara baitocin akan mutane ko ba haka kana ganin mutum dan tsugunansa kana rena shi amma in wato da zai mutu ko kuma dalili ya auku in ka ji irin abubuwan da ya samu ke ya ɓoye ko har sai yaushe zai amfani da shi to sai ka sha mamaki irin yadda ya rayu wani har iyalansa wani har iyalansa wallahi da yawa kana nan sai a hango an gina gida da riya don a nuna mutane kan a daura an sai mota mai tsada motoci amma ko iyalan a cikin takuri suke irin wannan ɗabi'u na mutanenmu gaba ɗaya ba su yi ba bai yarda sayarwa kowa dokin ba to har ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam na yasumunahu ana cewa yasumunahu ko yusawimunahu kai ke yallabuna shira'ahu minhu suna neman sayan sa wa wajhu dalala ta fuskar da aka kafa hujja a wannan da wannan hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farsa min al-arabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi dokin daga balarabin kauye walam yakun bainahuma bayna babu shaida a tsakaninsu an yi cinikin ne akan hanya ba a rubuta komai ba a shaidar ba walau kanar wajibatan fil bai'i da a ce shaidarwa wajibi ne a ciniki lam yashtarin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa ba da ishhad to da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai gudanar da cinikin ba sai bayan shaidarwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar wasu abubuwan na musahabi yawa wani lokaci dan ya nuna ba wajibi bane yawa sai ya bar yin abin idan ya nuna cewa ba wajibi bane dan duk abin da ya wajaba annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar shi ba wa kana sahabatu radiyallahu anhum yatabaya'una fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq sahabbai Allah da su sun kasance suna gudanar da ciniki a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam a kasuwanni wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil ishhad amma ba a rawaito ba da gare shi cewa ya umarce su da cewa duk cinikin da aka yi sai an shaidar ba wala nukila anhum filu kuma ba na kanto aikata kan ba daga wajensu shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana cewa akwai abubuwan da wato in ka ga babu su to kawai ba su faru ba ne amma inda sun faru to ba za su koya ba yawa yanzu misali idan da a ce a lokacin da sanda aka yi cinikin saniya a kasuwa ko aka yi cinikin rago ko wani abu muhimmi sai an rubuta rasit ko sai an shaidar inda haka ake yi ta kullum ana kasuwanci ciniki yana gudana ba yadda za a yi a ce gaba ɗaya an yi shiru ba a rawato wannan ba ko ba haka ba kama ganin ba a rawato wannan ba ko kuma an an rawato a cikin matsaloli ɗan tsiraru ne yana nuna cewa a mafi yawa ba a yi don kuma kaga ba a yi a mafi yawa to wannan ba dole ba ne yawwa shi yasa saboda maimaituwar abin da nauyin sai aka bar shi yawa amma dai anin a wasu muhimman abubuwa manya na musamman kamar gidaje da sauransu to wannan a gudanar da shaida shaidar din yana da muhimmanci saboda gudun inkari ko harkar bashin na dukiya mai yawa to to gudanar da shaidarwar na da muhimmanci a matsayin musahabin dai ba a matsayin wajibi ba amma a wannan zamani kamar kuka ce saboda amana ta yi karanci da gaskiyar to sai ya zama wato mushabancin ya ƙara ƙarfi wali anna shira'a wal bai'a min al umuri allati taksuru bayna an-nas fil aswaqi bi hayatihim al-yawmiyya kuma domin saye da sayarwa na daga al'amura da suke yawaita tsakanin mutane fil aswaq a cikin kasuwanni fi hayatihim al-yawmiyya a rayuwarsu ta yau da kullum walau ashhadu ala kulli shay'in da za a ce komai aka yi ciniki kansa sai sun shaidar la'adda ila al-haraji wal mashaqqa to da wannan ya kawo kunci da kuma tsanani to sai aka bashi a musahabbanci abin da ake ganin ana tsoron kada a samu akasi sai a shaidar yawa abin da kuma ake ganin babu wannan din to sai a bashi haka lakin sai dai in kana al-maqudu alaihi in ya zama abin da za a kula cinikin kansa minas safaqati al-kabira na daga ciniki mai yawa mai mai girma al-mu'ajjalati saman wanda kuma aka ainihin jinkirtar da kuɗin kadara ce babba kuma ba yanzu za a biya ba amma ya taji ila tawsiqin abin da ke buƙatar a tabbatar da ainihin haƙƙi yawa a tabbatar da yarjejeniya yawa fayan bage kitabatu zalika to ya kamata kwarai a rubuta wannan wal shahada alai a shaidan kai ko da cinikin na kuɗi hannu ne ma ɗin ya kamata a rubuta domin wani abu na iya tasowa sai a yi inkari game da yadda aka sayi kayan ko yadda aka sayar da shi wasu su ce ai suna ƙanana an ci su an sayar da kayansu abin da bai kamata ba alhali mai jibintar lamarinsu ya yi duka abin da zai yi na adalci a irin farashin lokaci a irin abin da ya taso musu lokaci abin da ya duka maslaha yi amma wasu 'yan ziga wanda ba sa son waliyan shi marayun misali suna iya zuga su ce ai kawai an karya muku da kaya kuma kaza kaza kaza ka su kaga in akwai rubutu akwai bayanai komai da komai sai a duba a ce to a nemi ainihin masana waɗanda suka san daidai lokacin da aka yi wannan abu misali su duba abin da aka yi in za a faɗi magana ta gaskiya an sa san rai a cikin wani kagar gaskiya ta za ta bayyana to kaga rubutun zai zai taimaka ko shaidarwa ya zama an kira wasu sun shaida yawa kaza aka sai da kayan yawa wani tunanin an sayar kuɗi mai yawa amma aka bayyana da kaɗan kaga duba za ta tunda akwai rubutu akwai shaida to duk irin waɗannan ɗan gudun wannan shi yasa wal ishadi alai a shaidar akan haka liruju ila alwasiqa domin a komawa zuwa ga wannan takarda ta tabbatarwa iza wa ka khilafin baina tarafai idan sabani ya auku tsakanin bangarori guda biyu ala hakika rubuta bayanan abubuwa muhimmai na da muhimmanci saboda abinda baka tsammani ya iya taso matsala ta iya tasowa cikin sai ita iya tasowa saboda yanayin al'amarin duniya wani lokaci shaidani guda za a samu sai zai ɓaɓɓata abubuwa ya zuga nan ya zuga can har sai kaga wasu sun ruɗu da wannan to rubutun yana taimakawa Allah da tadda mu Allah ba mu ikon tsayawa kan tafarki madaidaici cikin ramar rayuwar mu duka za mu kwana a nan saboda wannan lokaci